أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da mu cikin wannan masallaci inda muke ci gaba da karatu ko kuma inda za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala a kewayowa na tattara muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana jiya mu yi karatu a kan dai wannan babi na farko wanda yake magana kan tauhidi da yi karatu game da abin da ya shafi batun skeli na auna ayyukan bayi da batun sirafi da kuma batu na tafkin alkausara ya Allah ka samu na cikin wanda za mu sha na za mu tashi inda malai yake cewa annal imana qaulun bil lisani To, Malam ya ce wa annal imana, lallai wannan imani dai da ake magana to ƙaunin bil lisani zance ne wanda ake yin sa da harce. Wato, ba za ka kasance mai imani bi mujarradin cewa ka yi imani ba sai ka tabbatar da harcenka. Shi ne ka yi riƙi da kalmar nan na shahada la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. wal ikhlas bil qalbi to in ka faɗi wannan da bakinka sai kuma ka tsarkake shi a cikin zuciya dan an ce tsarkakewa a cikin zuciya shine ka tabbatar da shi abinda ka faɗa din a harcenka to ka tabbatar da shi a cikin zuciyanka har zuciyanka ka tabbatar Allah ɗaya shine abinda ake nufi sannan bayan wannan wa amalin bil jawarihi sai kuma aiki da gabai wato ka yi imani ka furta sannan ka tabbatar a zuciyanka sai a ga wannan imanin a cikin duk sauran gabanka in gane ko to shine zai koma maka har babu aikin da za ka yi sai ka san hukuncin Allah a ciki sannan kuma kafin ka yi wani aiki sai ka kewaya menene Allah ya ce game da wannan abin da zan aikata din wannan shine imanin wato imanin kamar za mu ce abin nan murhu ne ka faɗe shi da baki ka tabbatar a zuciyarka sannan kuma a aiki to in sun haɗu waɗannan guda huɗu shine guda ukun nan su shine ake cewa ne mai imani ne to shi wannan imani yazid yana ƙaruwa shi kanshi imani ɗin me yake ƙara shi yana ƙaruwa ne bi ziyadatul amal lokacin da kana ƙara ayyuka na addini ayyuka na ibada ta wannan lokacin imani shi ma sai ya dinga ƙaruwa. Imani ya zidi bi ziyadatil a amali wa yanqusu bi naqsiha sannan yana raguwa da lokacin da ka rage kuma wayannan ayyuka din. Yasa za ka samu lokaci idan cikin Ramadana tunda ana nafilfili wa'annan sallan tarawihi da sauransu to sai ka ga kusantanka da Allah ya fi ya fi yawa a kan lokacin da ba watan ramadana ba kana yini da azumi kana bauta ma Allah da daddare kuma kana tashi ka yi ƙiyamun laili wannan sallah na tarawihi ƙiyamun laili ce mun gane ko za ka kira ta ƙiyamun laili za ka kira ta tarawihi za ka kira ta tahajjudi duk ɗaya ne abu ɗaya ɗaya ake nufi a wannan waje so to lokacin da kake ƙarawa kake ƙara aiki to imani yana da tabbata a cikin zuciyanka kana ƙarawa imani yana da tabbata a cikin zuciyanka kana ƙarawa imani sai ka ga in ka fito daga safar har yamma sai ka ga duk ayyukan naka na alkhairi ne kake yi saboda ne saboda ƙarfin wannan imani din to daga lokacin da ka soma ragewa kuma to sai imani sai ka ga ayyukan su kansu suna raguwa ko kuma kana rage ayyukan imani yana raguwa dan cewa na ba shi da imani ko kaɗan ka duba ayyukan da yake yi har in kuma yana yin ayyuka na alkhairi amma ba shi da imani ko kaɗan to ya binciki dai wannan ayyukan saboda wa yake yi amma in da Allah ne kake yi to daga lokacin da kake ci gaba da yin wannan ayyuka to sai imani ya dinga karuwa sai ga da wuya ka lissafa aiki na sharri kwaya ɗaya wanda za ce wannan aiki na laifi ne wanda ka yi a yi ne sai ga da wuya ka lissafa ka ce to na yi kaza na yi kaza a yau na farko yau ban zagi wani ba yau ban ci amanan wani ba yau ban yi kaza ba yau ban yi kaza ba yau ba- to idan ka duba sai ka ga salloli biyar din nan watakila dukkanin su rakawoyi hudu uku biyu din nan duk ka same su a cikin jinin su shi yasa kaga aka gabatar da aiki aiki na kafin ma ka yi kanta ita sallar azhar ya ce to akwai rakawoyi biyu da za ka yi nafila kafin azhar to duk wanda ya rike kafin ya yi sallar azhar sai ya yi nafila raka'a biyu to ba zai taɓa rasa azhar a cikin jam'i ba eh logic din kenan in sai na yi la- nafila raka'a biyu kafin na yi sallan azhar wannan nafila din a mazaunin a mazaunin ta na nafila ba sunna ba to sallan azhar zai yi wuya ya wuce domin kafin a kira sallan ka riga ka yi alula har ka zo ka yi kana jira to wannan haka sahabbai suke mun gane ko suna jiran lokacin da sallan za ta zo sai su tashi su yi to kai wannan raka'a biyu na raka'a biyu bayan sallar azhar ana yin raka biyu kafin sallan la'asar ka ga shi sallan la'asar ba za ta wuce ka ba sannan rana tana faduwa kana jiran sallan magriba ne a cikin masallacin ma rana ta same ka. sannan ka yi raka biyu bayan magriba ka yi raka biyu kafin isha'i ka yi raka uku bayan sallan isha'i har da shafa'i da wutiri ka kulla wato nafila na wannan rana din sannan ka yi raka fajiri kaga ba za ka rasa sallah asuba ba to in kai wannan ko na rana ɗaya ne to kwanciyar zuciyarka da tausayi da al'amari na kyautatawa da al'amari na taimako da al'amari na son a taimaka da al'amari na kaza ina gana a ƙarshen wannan babi ba za mu so mu wancan ba akwai wani littafi da zan zo mana da shi na akhlaqun nabi wato ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'unsa wanda Sheikh Abdullahi Gwandu ya rubuta ƙani na Usman eh, Usman Dan Kodiyo ko wanda ya rubuta yana nan duk shi ma bai wuce eh, pe- eh, peji kaman goma bane haka ya tattara su a wannan waje din to a nan ne tunda muna koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in dai zaka yi koyi waye role model naka waye zaka sa a gaba sai ka ce bari na kwaikwaye shi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in dai kyakkyawan koyi zaka yi to ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaba to ya zaka yi kai koyi da shi shine zaka yi koyi da shi wajen ɗabi'unsa to za mu zo mu karanta wannan wato sai ka tabbatar lallai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne sauƙin hali irin nashi kyautatawa irin nashi taimako irin nashi shine wanda baya kwana da naira ɗaya kamar mu ce ba ba za ka ba za ka yadda ka kwana da naira ɗaya a aljihunka ba saboda kana tunanin akwai wanda yake da buƙatar wannan to kaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan baya kwana da naira ɗaya baya kwana bi ma'ana dai baya kwana da kuɗi a cikin aljihu to ko da ba za mu yi kamar shi ba sai mu kwatanta so ka kage taimako kenan ya shi wannan wai an kai iyaka wajen taimakawan kenan a kwatanta maka irin taimako na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba shi kwana da naira ɗaya a jikinsa saboda me akwai mai bukata shi kuma ba a tambayar shi ya ce maka babu ya ce zauna a waje wani abu na shigowa sai ya ce ɗauki to yana da kyau lallai a karanta waɗannan akhlaqun nabi ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah muna gama wannan babi tunda za mu yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za mu shige ba sai mun kawo waɗannan akhlaqun nashi an yi rubutu akan ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi wannan eh, eh, fefofi da shi abdullahi gwanda ya rubuta akwai ƙadiyyar shi ba ya rubuta na littafin ashifa Asha- mu shi ita ce muke ce ma ashafa ko ita ce muke ce ma ashafa wasu ma har masu raɗa sunan ƴaƴansu ashafa din akwai wanda sunayensu ma sunansu ashafa ya to shine shi wannan ƙadiyyar kadi eh, kadi iyab ita shi su muke kira iyal za ka ji ana ce ma wani sunan su ai, akwai wani abokin mu sun muna ce mishi iyal so to shi wannan shi ya rubuta wannan littafi na ashifa so uh, shi ne to idan ka kasance kana ai kana da imanin to yana ƙaruwa ne da ƙaruwan ayyukanka wa yankusu sannan yana raguwa bi naqsiha da rage ayyukan da kai to kaga sai mu gane ashe cikin imani fa yakunu fiha cikin imanin nan annaqsu akwai raguwa wa biha da ita kuma aziyada akwai ƙari so imani yana floating ne akwai lokacin da yake ƙaruwa akwai lokacin da yake raguwa me yake ƙara shi ƙara ayyuka na alkhairi me yake rage shi rage ayyuka na ibada yanzu in ya ƙaru menene ake gani sai a ga ɗabi'unka duk suna caccanzawa zuwa ɗabi'u masu kyau wanda za a gode musu in menene za ka gane imani ya ragu shine ka rage ayyuka to sai a ga kaushin hali da zafin zuciya ko da duk ayyuka wanda ɗabi'u wanda ba ɗabi'a na manzan Allah ba su kuma suna karuwa a wannan lokaci Allah ya taimake mu wala yakmulu qaulul imani wato cewa kayi imani din bashi cika illa bil amali sai an hada shi da aiki wala qaulul hakan nan cewa kayi imani bai cika ba wa amalin aikin ma bai cika ba illa bi niyyatin sai ya dace da niyya kayi niyyan wannan aiki din to hakan nan wala qaulun zancen kayi imani babu wa amalin aikin ma babu wa niyyatin niyyan ma babu illa bi muwafaqati sunnati sai dai in ta dace da sunna mun gane ko menene ake nufi da sunna abin da ake nufi da sunna shine dukkanin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shine sunnan sunnan musulmi mun gane ko shine sunna wato akwai bambanci tsakanin hadisi da sunna sunna shine dukkanin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aka bibiyi kuma wannan aiki sahabbai sun yi sannan salafus salih duka sun yi sun gano sahabbai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waɗannan magabatan mu sun ga sahabbai sun yi to shine ake kira sunna to da kaulin naka da aikin da zancen kayi imani da aikin da niyyar duk ba su dacewa sai in sun dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da za ka kudurta shi a cikin zuciyanka shine kuma ake kira imani a takaice mai wannan shine mai imani mai aiki wanda ya dace da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mazaunin ibada to shine fa yayi aikin da ake cewa yana karuwa bi imani yana karuwa bi ziyadatul a'mali da karuwan aiki sannan ya ragu da raguwan wannan aikin ba wai kowane irin aiki ba aikin sai ya dace da sunna shi kuma aikin da zaka ce ya dace da sunna fa daman sai dai aiki na ibada na addini to ashe a nan ne za mu fahimci duk aikin da zaka yi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba a mazaunin ibada bai yi wannan aiki a mazaunin ibada, bai yi umarni da a yi wannan aikin ba a mazaunin ibada, to wannan aikin ba addini ba ne. Wannan aiki ba addini ba ne. Ba a ruwaito wannan aiki a mazaunin sunna sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba. To wannan aiki ba addini ba ne, wannan aiki ya koma layin al'ada. ko da kuwa ka kira shi da sunan addini sunan wannan aiki naka al'ada in fa gara ka kira shi da cewa al'ada na ne na yi irin wannan aiki an san ba addini ba ne domin duk aikin da za ka yi inda na addini ne ka so ma tambaya to wannan aiki annabi ya yi in ya yi falillah alhamdu sai ka yi in dai aikin na addini ne domin a wajen shi shine aka saukar ma addini ya karantar da mu to kai kuma sai ka zo kai naka addinin sai kai naka aikin sai ka ce wannan aiki addini ne to a yanzu za a tambaye ka a ina ne ka samo shi ya kirkiro sai koma wancan wancan hadisi man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa radd duk wanda ya kirkiro da wani abu yace addini ne sannan kuma ba namu bane an mayar mishi da wannan to haka za mu yi ta auna ayyukan eh ku taso mu zo mu yi sallar azhar eh sallar azhar to sallar azhar addini ne eh addini ne dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi umarni ayi sannan kuma yayi to shikenan mu zo mu yi kaza addini ne eh addini ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza kaza kaza mun gane ko ko kuma dai hadisin man amila amalan laisa alaihi amruna hadha wa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki ba wai ya kirkiro ba eh na ji ai ba ni na kirkiro ba ni na soma ba to aikin ma in wani ne ya kirkiro kai kuma sai ka zo kai aikin amma aikin babu umarnin mu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam akai to shi ma an mayar maka da aikin kayanka ne ka je ka ɗauka ka ci gaba da tafiya da shi su ne wancan da za a je tafkin alkausara annabi yana cewa hallumma hallumma mala'iku kuma suna kore su daga shiga tafki suna cewa ai wannan baddalu wa gayyaro sun canza addinin sun jirkita shi bayan kai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su sha ruwan alkausara saboda haka shi addini ba wasa bane yawa duk abin da aka ce za a yi shi to sai a duba wato abin nan nashi daga cikin dokoki na addini duk kuma wani doka na addini da za a duba za a duba sunna ne annan sallallahu alaihi ya yayi eh yayi shi kenan wannan shi ake kira sunna kuma shi ake kira addini sannan kuma duk abin da za a ce a yin in a ɓangaren ruwaitowa ne to sai ya fito eh annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yaya ne ka san yayi saboda wane ya ce yayi wane ma ya zo ya ce mana yayi wane ma ya zo sai ya zama mutawatiri wato hadisin da za a aiki da shi a bangare na addini sai ya kasance hadisin da ake kiran shi mutawatir in an ce mutawatir shine wanda aka samu sahabbai da yawa an ruwaito daga wajensu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan aiki to shi ne sai a sanya shi cikin ayyuka na addini mun gane ko ba za a ɗauke shi da ruwaya guda ɗaya aka ji wanda ya ci annabi sallallahu alaihi ya yi amma sahabi wanda da suke tare da annabi sallallahu alaihi ba a ruwaito a wajen shi wanda ma ba a ruwaito wanda ma ba a ruwaito ba wanda ma ba a ruwaito to shi wannan hadisi ana kiran shi ahad ruwaya na mutum ɗaya mun gane ko shi wanda ake yin aikin da za a yi addini da shi har a sharɗanta shi to sai ya kasance mutawatir wane ma ya ruwaito irin wannan wane ma ya ruwaito irin wannan wane ma ya ruwaito irin wannan da muka je gari kaza ma wancan sahabi da yake can shi ma ya ruwaito cewa ga annabi ga yanda ya yi kaza to wannan shi ake kira sunna sai a ci gaba da aikata shi amma an ji wani a ruwaito daga wajen shi kaɗai ne ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza to wannan sai a bar mishi kayan shi kaɗai ne saboda me sauran sahabbai ba a ga san aikata wannan ba a samu daga wajensu to shine yanzu da bi ziyadati wa yankusu bi naqsiha to wannan shi ma an gama wa annahu yana ɗaya daga cikin abin da zaka tabbatar ma zuciyarka kai itikadin sa la yakfur ahadun wani baya kafirta bi zambin ta dalilin zunubi ta dalilin zunubi aiki yake yi na zunubi abinda aka ce kada a aikata a addini a shari'a aka ce kada a yi ƙarya sai mutum ya zo shi kuma kama yin ƙarya ta wannan ba shi kafin cewa shi ma wannan mun yi maganan mutazila ko wancan karatunmu wanda suke da aƙida ta mutazilanci yawwa mun ce wannan mutazilanci tun daga shi kuma ya yi yaɗi tun zamanin waƙe yawa da lokacin da suka yi munazara ko muhadasa ko mujadala ko ma menene tsakaninsa da Hassan al-Basri yawa su wayannan masu aƙida na Mu'tazila suna suke da aƙidan cewa masu laifi su wayannan za su dawwama a cikin gidan wuta to shine a aƙida ta ahlus sunna ka sani ahadin mutum ɗaya bashin ko kuma mutum baya kafurta bi zambin ta dalilin zunubi in dai ya in dai musulmi ne to duk irin zunuban da yake aikatawa wannan bai fitar da shi musu- bai fitar da shi daga cikin da'irar musulmai ba cewa innahu la yakfuru ahadin bi zambin min ahli al daga wanda yake kallon al-qibla yana sallah to shi wannan wato dalilin zunubinsa komai munin zunubinsa an ce wannan zunuban da aka karanta wa yaran- wanda suke haramun kada ka aikata kaza kada ka aikata kaza sai ka samu kuma yana aikata wannan din eh shi yana aikata wannan zunubi ba kulali wannan zunubi shi yana aikata shi an same shi ne bi halashi zunubin da yake aikatawa zina ne shi zunubin da yake aikatawa shan giya ne shi zunubin da yake aikatawa shan kaza ne shi zunubin da yake aikatawa ƙarya ne zunubin da yake aikatawa kaza ne zunubin da yake aikatawa kaza ne to wannan din zunubin bai shi fitar da shi daga cikin musulunci a to wannan shi kuma batun bi sallah shi kuma ai wani babi ne daban amma ni- saboda me shi yana yin sallah din ya nuna yana da imani so shi mai imanin dalilin aiki na zunubi bai fitar da shi daga da'ira na musulunci ba ko ba za ka kafurta shi ba shi ne ba shi kafirta ba kafiri ba ne in zai annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa cikin wani hadisi na kudusi da bawa dai zo ma Allah da zunubi wanda ya kai kumfan teku mu ba mu taba wani ai, in kana rayuwa na watakila har ka mutu ba za ka ga teku ba so da haka baka san yaya kumfan teku yake ba yawwa sai wanda ya ce ya ga yadda ruwa yake tashi da kumfan shi da dai zo masa da wannan sai wannan bawa ya roƙi Allah to Allah zai yafe mishi wannan gabaki jiya muna dawowa ya ake ce mana sarkin miya ya musulunta a zamanin Ahmad Ma'azu da shi da jama'arsa muna da mun ga suna biki dama yan an gama amfanin gona sukan yi biki na al'ada aka ce ai sarkin garin ya musulunta so yana musulunta ya ya musulunta ina ganin eh, Ahmad Ma'azu ma shi ya kai shi aikin haji da ya je aikin haji yana dawowa kuma sai ya ya rasu ka gani ya yi shekaru birjik a wancan sai ya dawo nan bai kai shekara ɗaya ba ga baki ɗaya cikin musuluncin ya rasu to ba wannan ba akwai a cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka je yaƙi da shi shi a lokacin an je yaƙin ya musulunta sannan kuma ba a gama yaƙin ba aka kashe shi a mazaunin shahidi kaga shi wannan musulmi ne bai taɓa yin sallah ba bai taɓa yin azumi ba bai taɓa fitar da zakka ba bai je aikin hajji ba wataƙila wataƙila bai yi ma nafila ba a to sanar ba bai ana cikin yaƙi ya musulunta ba ba gama yaƙi ba a kashe shi ba a koya mishi ma yaya ne zai yi ba saboda haka shi addinin nan gabaki ɗaya mai sauƙi ne sannan kuma abin da ake nema a shigo cikin addinin ta masu wancan masu aƙida ta mutazilanci suka ce a wanda duk yake aikata wannan manyan laifi din to in ya shiga wuta ma dawwama zai kaji su inda fa suka suka suka shaddada al'amari din. yawa to saboda haka eh, babu mai kallon mai yin sallah shine ake kira mai imani to wannan bashi kafirta ta dalilin aikata zunubi sai kuma batu na bin sa sallah za a bi shi sallah ko kuma ba za a bi shi sallah ba to wannan shi ma duk ya danganta ya danganta eh ya danganta ya zalin misali wannan ka riga ka san shi shi ga aikin da yake yi yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza ga laifuffukan da yake yi mun gane ko ko kuma ka same shi ma ba ma wannan laifin ba shi kuma bai iya sallan ba bai san me zai yi a cikin sallan ba kaga ba za ka bi shi sallah ba a ko ba za ka fitar da shi a cikin musulunci ba rashin bin sa sallah ba shine yake nuna cewa ba za ka ba za ka abin nan nashi ba ba za ka rashin bin sa sallah ba shine za ka ce kuma shi ba musulmi ba mun gane ko amma duk wanda sallansa ta inganta duk wanda sallansa ta inganta to limancinsa ya inganta mun gane wannan ko in dai sallan shi ta inganta to limancinsa ma ya inganta babu wani abin da ake nema a ya san ta ya santa ya guje ka- makaza ya guje makaza shi yasa ake zaben liman din ka duk wanda aka ce wannan liman ne to ba karamin aiki shi kuma ba aka ba shi ba liman ne wanda yake jan musallolin mu gaba ɗaya na mamun nan fa mun rataya shi da shi liman so mutuncinmu mun kinkime shi mun rataya shi a wajen liman saboda yan an zo me za a ce ina limamin ku to ashe kaga dole ne liman ya kasance daga lokacin da ya karɓi wannan jagoranci na limanci to dole wa'yansu abubuwan dole ka basu saboda ka kare mutuncin wa'yannan wanda kake jagoranta misali za ka ce limamin ka kuma shine mai aiki irin kaza yan an zuwa za a kalla a ce wa- wani suwane suwane ne wani ai suwane ne wa ina liman ta eh da liman ta an an tattaro shi bayan da yake a liman din shine wallahi annahu ka tabbatar da wannan cikin imani la yakuru ahadin min- bi zambin min ahli al-qiblati mutum baya kafirta ta dalilin zunubi eh, baya fita daga wato zunubi baya fitar da mutum daga cikin da'ira na musulunci ya kasance dai shi wannan mai laifi ne a lahira su ne wanda za a je a shigar da su gidan wuta a je a yi musu azaba na gwargwadon laifin da suka yi sannan a fitar da su daga cikin gidan wuta a mai da su gidan aljanna ta dalilin imani za mu dakata a nan sai mu tashi kan kuma shahidai wanda aka kashe su a wajen yaƙi abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh